الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا wanda yake kwanciyar da Allah da shi da kuma can baya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattarwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjid da'watul irshad domin ci gaba da karatu wani littafin namu na sunanu abi dawud yau muna goma ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara ta miladiya 2025 a wannan shine darasinmu na goma a cikin jirgin karatukan da muka gabatar a cikin kitabun tahara na wannan littafin ya albarka taken karatunmu na yau shine ya sahibi innal hayata thawani wa jami'u ma fiha khiyarul fani وبها السعادة لا تدوم نعيمها والعيش فيها دائم النقصان والصبر نجعله رفيق دروبنا وهو الدواب لعلة الأزمان wannan baitin na tuno da shi ne sakamakon wasu halaye guda biyu da suka shahi al'umma ta Niger da kuma wani hali da ya shahe ni da wani ɗan uwa nawa. Hali na farko shi ne a 'yan kwanakin nan kun ga yadda ake shan wahala na al'amari na harakan mai wanda al'amari na esan so mu ce mai ya zama wani bangare na rayuwa ta yau da kullum da a ɗari biyu ne da suka wuce shekara ɗari biyu da suka wuce da mai shi da ƙasa duk uwa su ɗai domin babu abin da za a sama esan su amma a yanzu ya zama wani bangare na rayuwa rashin sa yana jawo kunci a rayuwa na biyu kuma akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa shine salahuddin wanda muke zuwa kullum tare da shi kamiraman jiya ya samu ibtila'i na accident na fatan allah ya ƙara sauki duk da baya jin jikinsa ya so ya zo nake mishi a aka zamna tun da baya ma iya zama da kwanciyar yake zama ya goge ne da kawahuwa sai sun saki sannan zai iya zamna kwanciyar yake wannan baitin abin da ya kumsa shine ya sahibi innal hayata thawani wa jami'u ma fiha khiyarul fani ce ya kai abokina ita rayuwa kamar wasu 'yan shegon da shegon ne kamar wani ɗan sakan sakan ne duk abin da yake a cikin ta kamar maholki ne kamar yadda za ka yi kai maholki a jima ka tashi to haka rayuwar take gaba ɗayanta ya ce إن الحياة ثواني وجميع ما فيها خيار فاني سيتي وبها السعادة لا تدوم نعيمها والعيش فيها دائم النقصان yace kuma a duniya akwai wani ɗan jin daɗi wanda baya ɗorewa sannan rayuwa a ciki a kullun cikin ragewa take rayuwar duniya kullun cikin ragewa ne take kuma akwai jin daɗi wanda baya ɗorewa dole ne yau kana cikin jin daɗi gobe ka gani kwanakin baya ana cikin jin daɗi duk inda kake akwai essence amma yanzu akwai wahala kana lahiya lau amma yanzu ka samu kanka baka da lahiya sai ke cewa wasabru naj'aluhu rafiqa durubina fa huwa ad-dawa'u li 'illati al-azmani yace hakuri shi ya kamata mu sanya ya kasance muna zagora domin shine maganin duk wata cuta ta duniya sai yake fasara hadin karin magana na Hausa da suke cewa hakuri maganin zaman duniya idan aka yi haƙuri abinda ruwan zahi suka dafa ruwan sanyi ma sun dafa su ma'ana dai babu abin da ya kamata ya kasance mafi girma da zai kasancewa a gabanmu kamar haƙuri a mu'amala da mutane karantarwa za ka yi koyo kai ma za ka yi kasuwanci kake yi duk abin da kake sai ka sa haƙuri a gabanka ya kasance maka shagora wannan shi zai sa ka kare da duniya lahiya ka cin magaci na duniya da kuma na lahira Allah ya kara mana haƙuri sannan kuma ya sa mu kare da duniya lahiya in ba manta ba za mu tashi a yau babi wanda yake bayani akan yake da suna arwalla amma daga cikin abubuwan da suke walwale arwalla shine babul wudu'i minan naumi ina tsammani haka yake ko babul wudu'i minan naumi babi mai bayani akan yin arwalla idan aka yi kwana ma'ana har idan mutum yayi kwana arwalla shi ta lalace sai ya sake in zai in zai sallah malai ce haddasana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal in ba kuma ta ba ajiya mun tsaya akan babin da ke bayani akan yin arwalla in jini ya huto mun gani akan cewa ga wani sahabi an halbe sai yana sallah bai tsaye da sallar sa ba shi yana zuba har sai da ya kare sallah sai kasance dalili akan cewa ashe hoton jini baya lalata ne baya lalata arwalla to akwai jinin da yake lalata arwalla shine jinin da yake fitowa min as-sabilain duk jinin da ke hitowa ta hanyoyi guda biyu malamai suke cewa yana da taruwar da kawai jinin da zai hitowa ta al'auran namiji ko al'auran mace ita na al'auran mace wannan shi babu ma mamaki ko inda su sun saba to na namiji shi ma in dai ta al'aura jini ya hito malamai suna ga yana da taruwar da domin huwa min al-khariji min as-sabilaini yana daga cikin abin da ke hitowa daga mahuta guda biyu ko kuma ta kashi akwai wanda kun san suke nake da suna kashin jini ko kuma a ce shi ne hoton musu ta kashi shi ma duka yana iya yana lalata arwalla to wannan babin shi ne muna bayani akan kwana shin kwana yana lalata arwalla in eh to wanne iri in a'a to kowane hali ne kwana bai lalata arwalla mala yace haddathana ahmad ibn muhammad ibn hanbal haddathana abd الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني نافع حدثني عبد الله bin Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah shugila anha lailatan an shagaltar da shi game da sallar isha'i wani dare ma'ana ya shagalta daga sallar isha'i wani dare fa akharaha sai ya jinkirta sallar hatta raqadna Abdullahi bin Umar yace har sai da ma muka yi kwana fil masjid a masallaci thumma istayqazna sannan sai muka halka thumma raqadna muka fara yin kwana an gane ko na arraqdu ya sha bamban da annawmu arraqdu shine gangadi kwana da zamne an gane ko kenan sai muka yi gangadi summa staiqazna muka tashi summa raqadna muka ƙara yin kwana na gangadi summa kharaja alaina sannan sai manzo Allah ya fito muna faqala sai ce laisa ahadun yantaziru as-salata ghayrakum a wannan lokacin abin ƙasa babu wani wanda yake jiran sallah in ba ku ba ma'ana sai nuna alkhairu a takaice muhallu shahid kun gani ya ce suna suna angaje su tashi su yi angaje su halka sai ga na uku manzo Allah ya fito kuma ba su sake ni ba ba sake arwalla ba to mu je mu gani ƙarin bayani a gaba malai ce haddathana شاذ بن فياض حدثنا هشام بن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابا من ظهر الله سنك سنتي ينتصرون الإشاء الآخرة سنة جرا سل الإشاء تكرشي حتى تخفق رؤوسهم حسياكي كاون سنة بقوة معنى سنة ينجدي ثم يصلون سننسي سلا ولا يتوضؤون باسا يا الله قال أبو داود abu dawud ya ce za da fi shu'ba al-qatada shu'ba ya kara daga qatada qala ce kunna nakhfiqu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna gangadi a zamanin manzon Allah a masallaci kamin sallar isha'i dai kamin a tare sallar isha'i wa rawahu ibn abi urwa an qatada ibn abi urwa ya rawaito sa daga qatada bi lafzin akhar da wani lafazi na daban malai ce haddathana musa ibn isma'il وداود بن شبيب قال كنت حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أنس بن مالك أقيمت صلاة العشاء أنت يد سلر إشاء فقام يناجيه فقام رجل sai wani mutum ya tashi faƙwale ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna ni haja ni ina da wata bukata mana ina so mu haɗu ni da kai shi ne ma'anar wannan faƙama yunaji sai manzon Allah ya tsayu yana ganawa da wannan mutumin hatta na asal kaumu har sai da mutane suka yi gyangyaɗi au ba'dul qaumi ko kuma wasu daga cikin mutane thumma salla bihim sai manzon Allah ya zo ya musu sallah wa lam yadhkur wudu'an kuma bai ambaci cewa sun sake arwalla ba مالك حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري كسري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى وأن اللفظين حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي الآلية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وظل الله يكسن كينا سلة شين يسجد أي يصلي ya kasance yana sallah wa ya namu kuma sai ya koma ya kwana wa yanfuku sai ya yake da suna wa ya namu sai ya kwana wa yanfuku sai ya yi annafa shine gurnanin da ake cikin kwana an gane ko karaga jazakumullahu khairan kenan yana yin sallah sai ya zamna har ya fara gangadi a cikin gangadin ma sai ya fara saraga summa yaqumu sannan sai ya tashi fayusalli yayi sallah wata sallah wala ya tawadda kun baya arwalla kana yace fa qultu lahu sai nace masa sallaita wa lam tatawadda azza Allah kai sallah baka yi arwalla ba wa kad nimta kun bayan kai kwana fa kana yace innamal wudu'u ala man nama muttaji'an ai ita arwalla ta wanda yi kwana ne a kishin gide ma'ana wanda ya kwanta ya kwana to ni kuma da zamanin ne gengede na yi kwana zada Usmanu Usman ya ƙara wa Hannadun da Hannad fa innahu idza idza faja'a domin mutum lokacin da yake gida ya kwanta istarkhat mafasiluhu to gabobin jikinsa suna saki an gane ko shi ne ma'anar istarkhat ay lanat gabobin jikinsa suna saki suna yin taushi sai kasance wani abu yana iya hutuwa ba tare da ya sani ba qala abu daud wa qawluhu alwudu ala man nama da kuma fadin sa arwalla a tana ga wanda yayi kwana muttaji'an a kishin gide huwa hadithun munkarun wannan hadisi ne munkar lam yarwihi illa yazid babu wanda ya rawaito sa a haka in ba yazid ba khali abu khalid ad-dalani an qatada wa rawa awwalahu jama'atun farkon hadisin wasu jama'a sun rawaito sa an ibn Abbas daga ibn Abbas walam yadhkuru shay'an min hada sai dai musu ambaci wannan magana ba ta cewa ai arwalla ta wanda ya kwanta a kishin gida ne warawa yace wa qala kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanzu Allah ya kasance mahfuzan kiyayeye ne ma'ana an kiyaye sa daga kwanan zuciya ko da yayi kwana to ba irin kwanan mu bane وقالت عائشة سي عائشة تتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله يتي متى bayan ta ce mishi haka tanamu ainaya ai idanuwa na ne ke runtsawa suke bacci wala yanamu qalbi amma zuciyata ba ta yin kwana wa qala shu'batu inma sami'a qatadatu min abi al-aliya qatada ya ji ne daga abul aliya arba'ata ahadith hadisai guda hudu kawai hadisa yunus bin matta hadisin Yunus bin Matta ma'ana hadisin da ya kawo labarin annabi Yunus wa hadith ibn Umar fi salati da hadisin ibn Umar game da sallah wa hadith al-qudatu salasatun da hadisin da yace al-qudatu salasatun masu hukunci guda uku ne mun ga hadisin a cikin bulugul maram wa hadith ibn Abbas da hadisin ibn Abbas haddathani rijalun mardiyuna wanda yake cewa sun bani labari wasu mutane yaddaddu minhum daga cikin su Umar wa ardahum indi Umar kuma wanda na hida daga cikin su shine Umar qala Abu Dawud Abu Dawud yace wa zakartu hadisa Yazid ad-Dalani li Ahmad ibn Hanbal na ambaci wannan hadisi na Dalani ga Ahmad bin Hanbal fantaharani sai yayi mini tsawa isti'zaman lahu dan girmama me yake da suna ko dan inkari dan isti'zaman lahu dan inkari game da rawaito wannan hadisin وقال يتي مال يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ميسا يزيد الدالاني yake sanya magana ga ga abokan ga mutanen Qatada walam ya'ba bil hadith alhali kuma bai damu ba da ya kawo hadisin da su su damu su kawo ba wannan bayanin duka da suka yi dan su nuna zaifancin wannan hadisin ne akan cewa addalani hadisai guda hudu kawai ya rawaito daga abul aliya shine sai kwaro wannan hadisan a takaice wannan hadisin bangaren sa bai inganta bangaren sa saura ya inganta bangaren da bai inganta ba shine cewa ai arwalla ta wanda ya kwana ne a kwance wanda ya kwana a riran shine arwalla take dole a kansa amma duk wanda ya kwana ba a riran ba babu arwalla a kansa to wannan ita ce magana bata bata inganta ba a takaice kwana kala biyu ne malamai suka ce akwai annawmul khafif akwai annawmul thaqil akwai kwana mai nauyi akwai kwana mara nauyi kwana mai nauyi shine wanda baka ma san inda kake ba duk abin da ake baka ma san ana yi kun baka jin sautin komai wannan shine kwana mai nauyi to irin wannan shine ittifaqa ne ke lalata arwanda amma annawmul khafif kwana wanda baya da nauyi an gane ko shine wanda kana ma jin kwaramniyar mutane sai dai baka fahimtar abin da ake faɗi amma kana jin kuma din kwaramniyar mutane to irin wannan kwanan shi baya lalata arwalla dan shi irin shi da kayi tusa sai ka zabura an gane ko to dama kwanan an ce kayi arwalla ne in kayi shi dan saboda ne dan saboda wannan iskan da zai yi fitowa to wannan shine kenan bambanci tsakanin kwana mai lalata arwalla da kwana wanda baya lalata arwalla مالك حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين يا يا باس لاباري أتتم وسمتاني قالوا سكتي حدثنا بقية عن الودي عن الودين بن بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wika'u sahi al'ainani mabuɗin kakashi mabuɗin mazamnin mun ne ake ce musu ko mabuɗin takashi al'ainanu su ne idanuwa faman nama don haka duk wanda ya kwana faliyata wadda ya yi arwallah maza Allah yake cewa kuma hadisi ne Hassan maza Allah yake cewa maɗaurin takashi shine idanuwa guda biyu don haka duk wanda ya kwana ya yi arwalla a wata riwayar manzo Allah ya ce mabudin takashi shine idanuwa idan idanuwa suka yi kwana shikenan sai mabudin takashi ya bude ma'ana ta ta sakin abin da take so ko shine Hausa suke cewa farilla tusa a cikin bacci an gane ko ma'ana in kai bacci farilla ne kai ne kaga wannan wannan karin magana nasu ya daidai da wannan hadisin suka ce farilla tusa a cikin kwana to manzo Allah ma yace idanuwa su ne mabuɗin ne su ne makulli na na ta kashi da idanuwa sun yi kwana to shi kenan za ta buɗe da ta hudda iska kenan dai wannan ita ce illar da ta sa aka ce in mutum ya yi kwana sai ya yi arwallah a takaice kwana yana daga cikin abubuwan da suke lalata arwallah amma ba kowane irin kwana ba sai kwana mai nauyi wanda baka san inda kake ba malai ce babun fil rajuli yata'ul adha bi rijlihi babu mai bayani game da mutunan da zai taka ƙazanta ma'ana zai taka najasa da ƙawahuwansa misali kana tahi za ka yi masallaci sai ka faɗa ƙafa ta faɗa cin gota an gane ko gota ta kashi da hutsari to yani arwallaka ta lalace ko a kaza kai shine ma'anar wannan mali ce haddathana hanna ibn sirri wa ibrahim ibn abi muawiyata عن أبي معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال زك شقيق ياتي قال عبد الله كنا لا نتوضأ منكسا تباما أرولا من موطئ دم تاك وني أبو نكزنتا ولا نكف شعرا kuma sannan ba ma kame gashi wala sauban ko kaya ma'ana wajen sujada idan za su idan suka tai sujada in gashin su yazo ba su ya bari su kwashe shi dan kai ya tabi kasa ko kuma ba su kwashe kayan su ce dan kai kayan su ne su tabi kasa a haka suke yi in sun yi sujada da kayan su da gashin su din ya zuba ba sa kwashewa dan girmama sujada قال أبو داود أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه أتكنسا عن الأعمش دق أعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال يا باش لابارن حديث يتي قال عبد الله وقال حناد عن شقيق أو حدثه عنه كما ياتي حدثه عنه أتكتو أن حديث صحيح ne آه عبد الله عبد الله بن عباس yake cewa ko عبد الله بن عمر yake cewa mun kasance tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mun taka wata kazanta ba wa sake sabuwar arwalla haka kuma in muna in muna sujada kayan mu in sun zubo ko gashin mu ya zuba ba mu cewa bari mu kwashe shi alhali kuma muna cikin sujada a barin shi muke shi ma ya sujada idan lokacin da mutum ya sujada duk abin da ya zuba ya bar shi ma ya sujada sannan wannan hadisin mala ya kawo shi ne don ya nuna ashe taka kazanta ko taka najasa baya lalata arwalla sai dai ka wanke inda abin ya sama domin da yawa sun aza in ka taka in hutsari ya zubar maka ko ka taka wani abu wanda yake na kashi misali sai ka sake arwalla arwallar ka tana nan sai dai wannan kazanta dai ta zaka wankewa ka je kai sallar ta kenan kazanta in ba daga cikin ka ta hoto ba ta lalata arwallar ka sai wanda ta hoto daga cikin cikin ka ma yace babu man yuhdithu fi salati babu mai bayani game da wanda zai yi hadasi a cikin sallah me hadasi shine abin da ke lalata arwallah ma'ana ga wanda yana cikin sallah sai arwallar shi ta lalace ma za ya faru me zai yi me ya kamata yayi shine ma'anan babin mutum na cikin sallah yayi hadasi ya zai yi حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حط... عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة idan ɗayanku ya yi swacciya a cikin sallah an gane ko larabci alfusat ita ce tusa ta swacciya an gane ko ita ce mai mai wari amma ba iska bai hito ba ba ta da ƙara Abdurat ita ce mai ƙara, kenan fusat da durat. An gane ku? Hausa ma suna bambantawa. Socciya, tusa, su suna sun sha bamban. A larabci ma alfusat, abdurat. Kenan yace idan ɗayan ku yi socciya a cikin sallah, tusa wadda ba ta da ƙara fi salati a cikin sallah, faliyan sarif to ya sallame, ma'ana ya ya tahiyar shi, faliyatawadda yi arwalla wal yu'idi salata sai ya sake sallah wannan hadisin da'ifi ne amma al'amalu alaihi alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi idan mutum yana a cikin sallah arwallar shi ta lalace baya ma buƙatar sai ya sallame ka sallame ko baka sallame ba dama ka huta daga cikin ka huta daga cikin sallah domin miftahu salati at-tuhur ko shi ne kenan kenan da tuhur da arwallar ta lalace shi kenan ba a mazancin sallah idan sakata al'aslu sakata far'uhu ana ta kaiwa ka ta hulla ma'ana arwalla ita ce kai sallah ita ce mi ita ce hulla kenan ya aka ce kai ya cire to ai ba a mazancin mi ba a mazancin hulla mala ce babun filmazi babi mai bayani game da maziyi ma'ana shi maziyi ya ne hukuncinsa yake mene maziyi wasu ruwa ne da suke hito ma mutum lokacin da ya sha'awa kuma su kamar hutsari suke bambancin su da hutsari shine su suna da yabki bambancin su da maniyi wajen hitowa su baka ma san sun hito ba sai dai ka ji danyi kawai an gane da kyau ko wannan yana daga cikin al'amuran da suke ba maza wahala sosai musamman samari مالتي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه دقى علي ألا يددشي قال ياتي كنت رجلا مذاء ناكسا متني من يوم مزي kuma yawan maziyi mutum ya ta'allaka da yawan sha'awa shi in kana da ƙarfin sha'awa zaka kana yawan maziyi to yace na kasance mutum ne mai yawan maziyi an gane da kyau ko kun gani irin ba da wannan labarin kamar in a banza ne za ka ji kumiya amma su da yake babu ne na ilimi ba sa jin kumiya ta su faɗi wannan an gane da kyau ko dama shi a babi na ilimi duk abin da ya zo haka za a faɗe sa kowa an nan zamne ko surukinka an nan zamne an gane da ke ko sai ka faɗe shi tunda wanda suka faɗi wannan kin sun hika kumiya an gane ko misali wannan sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na kasance mutum ne mai ƙarfin sha'awa mai yawan mazi yace faja'altu aghtasilu sai na kasance kullum ina wanka ma'ana da mazi ya huto mini sai in yi wanka hatta tashaqqaqa zahri har sai da bayana ya tsatsage ma'ana sai da bayana yayi hoso an gane ko kun san hwata in ta kasance ko da yaushe a cikin ruwa me take yi hoso take misali suwa suka yi yawan hoso a cikin mutane su ne masu aikin me masu aikin shaddan masu aikin gandari ko wannan shine kenan dan saboda me dan kawahun su ko da suna a cikin me suna a cikin ruwa to shi ya kasance mai yawan maziyi to ya aza maziyi kawan maniyi ne duk ya hutu sai an yi wanka yanzu sai kasance a cikin yini kullum kai kawo ne ke a cikin aban daki an gane da kyau ko shine yake cewa yawan wanka har sai da ya sa baya na yayi hoso kamar yadda kafa take yin hoso shine abin da yake nuni hatta tashaqqaqa zahri har sai da baya na yayi hoso fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ambata wa manzon Allah haka aw dhukira lahu ko kuma aka bashi aka ambata mishi da cewa ga cikin halin da nake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace la taf'al kada kai wanka idza ra'aita al-madya idan ka ga mazi faghsil dhakaraka kai a ka wanke al'auraka wa tawadda kai arwalla wudu'aka lis-salati arwallaka ta sallah fa idza fadahta al-ma'a faghtasil sai idan ka zubo ruwa na maniyi ne za ka yi wanka shi ne ma'anar fa'iza fadahta al-ma'a faghtasil sai idan ka zubo ruwan maniyi ne shi ne wanda yake dole kai ne dole kai wanka malai ce haddathana abdullah bin maslama an malik an abi nadr an sulaiman ibn yasar an al-miqdad ibn al-aswad anna abi ibn abi talib amarahu ya umurce sa manzo Allah ya umurce a yake suna daga miqdad yake cewa ali ya umurce sa an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan ya tambayar masa manzon Allah anir rajuli game da wani mutum ko kuma game da mutunan da idza dana min ahlihi in ya kusa da iyalinsa fa kharaja minhu almadhi sai mazi ya huto masa madha alaihi miki akan sa ya sa miqdad ya tambayan masa idan mutum ya kusa da iyalinsa ma'ana ya zo kusa gare ta kawai don ƙarfin sha'awa sai wani ruwa ya hito mata ko ya taɓe ta ne kawai sai wani ruwa ya hito mishi ya mutum zai yi ya ce fa'inna in jibnatahu domin ‘yarsa nake a wuri ali ne ke cewa haka nan domin ‘yarsa a wuri na take wa ana astahayi an as'alahu da haka ina jin nauyi da kumya in tambayarsa da kaina baki da baki wannan kenan dalili ne akan cewa ashe sarakuta har zamanin annabawa akwai taho wannan shine kenan kenan yana daga cikin ɗabi'a ta gari kumiyar surukai kenan ba wai wani abun ba wani abun ayaba ka bane kace kace ni ko suriki na aggaba na zan iya kaza sai a ce maka to ai kai shaydani ne mara kunya tun daga ga annabawa ma suna kumiyar surukan su ga sahabbai suna kumiyar surukan su قال المقداد مقداد yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambayi manzo Allah game da haka fa qala sai yace idza wajada ahadukum zalika idan ɗayan ku ya samu irin wannan zubar maniyi maziyikin falyanbah farjahu ay falyaghsil farjahu annadh anan yana nufin al-ghusl ya wanke farjin sa wal yatawadda yi arwalla wudu'ahu lis-salati arwallashi tasalla حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن هشام بن عروة أن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد علي بن أبي طالب ياتي ما مقداد وذكر نحو هذا سيء أمبتو مكة من تنوانا حديث قال فسأله المقداد سي مقداد يتنبيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منذ الله يتي ليغسل ذكره يوانكي الذكرنسا وأنثييه دكما مرينانسا مرينا wanda bu sani ba su ne golaye kala abu dawud abu dawud ya ce wa rawahu sauriyu imamu sauri ya rawaito sa wa jama'atun an hishamin da wasu jama'a daga hisham an abihi daga ma'aikinsa an aliyin daga ali an nabi sallallahu alaihi wasallam kala fihi manzo Allah ya ce a cikin hadisin wal unsayaini da kuma marenan shi su ma ya wanke su amma sai dai malamai suna ganin wannan ƙarin na hada marena wasu malamai suna ganin magana ce shazza al'aurar azzakarin kawai in ka wanke ya wadatar حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث, عن حديث حدثه دقا وني لاباري كو وني حديثي دقا يا مسا عن علي بن عن علي بن أبي طالب أكن تيوا دقا علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد ناتي ما مقداد فذكر معناه سيئا بتي معنى ونا حديث قال أبو داود أبو داود ورواه المفضل وأن حديثكم مفضل يا رويته سبين فضالة وجماعة دوسو جماعة قاواني سابن سونا مفضل وأن شيما ما أساب ساشم نعم
wannan shi ne magana shi kiran ne magana kuma kowa zai rubuta da dole
to mun san dai ba mai ba mai ba mai hana karatu ko mai takura masu karatu in ba shedani ba in gane ko ba ba ba kowa ne kuma tun an yi mana ne ku na mali yake cewa ya ba mu labarin wannan hadisi ya ba mu labarin wani hadisi Ali yace fa zakar ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wannan hadisin qala abu daud abu daud yake cewa wa rawahu al-mufaddal wannan hadisi mufaddal ma ya rawaito sabil fudala wa jama'atun da wasu jama'a wa sauri da imam sauri wa ibn uyayna da kuma ibn uyayna an hisham sun rawaito wannan hadisin daga hisham an abihi an ali ibn abi talib ورواه جماعة ورواه ابن إسحاق هيا ينظم ابن إسحاق شما يتولى حديث عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثييه سروي تولى حديث شو أما الرواية شي الرواية رسول الله الله بي أمبتشي وهذا مرينا زا أونكي با dan an ce hada mare na za a wanke tsananin zai yawa sosai an ce sai ka wanke azzakarin da marina kina kana bukatan dole sai ka hudda wannan gaba dai an gane da kyau ko wannan shine حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة ناكسنتي ina shan wahala game da maziyi wa kuntu ukthiru minhu al kuma sai na kasance ina yawan yin wanka dan saboda hitomin da yake yi fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambayi manzon Allah game da haka fa qala sai ce innama yujzika min zalika al-wudu ai arwalla ta isar maka game da wannan kuntu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah fa kaifa bima yusibu thawbi minhu to kaka game da abin da yake samun kayana ma'ana mazi ya hoto mini ya samu tufafi na dama dole ya hoto maka sai ya samu tufafinka tunda baka ma sai ya hoto maka ba sai ka ji danyin ne to a wancan riwayar mun ji zaka dai wanke azzakarin naka to ya kayan a wannan riwayar ya kayan su zan yi musu kale ce yakfika an ta'khudha kaffan min ma'i ya ishe ka ka ɗibi tahin hannu na ruwa fatan baha biha min thawbika sai ka yayyafa ma kayan naka haisu tura annahu asabu asabahu inda kake ganin ya samu maziyyi ba san ko an gane da kyau ba mu yi da hadisin sai mu ƙara bayani da kyau حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن الألاء بن الحارث عن حرام عن حرام بن حكيم عن أمه عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi manzon Allah amma yujibul ghusla game da abin da yake wajabta yin wanka wa anil ma'i yakunu ba'da al ma'i game da kuma mazi da zai hutowa bayan mazi ma'ana mazi ne da zai rika hito ma mutum fa qala sai ce zakal mazi wannan maziyi ne ma'ana wanda kake cewa ruwa da ke fitowa mutum bayan ruwa maziyi ne wa kullu fahlin yumzi ai kuma dukkanin bijimi shine fahal dukkanin bijimi yana yin maziyi mafi yawanci alfahal ana nufin maza daga cikin dabbobi to amma hatta maza na mutane ma suna shiga a ciki ma'ana manzo Allah yace dukkanin maza wanda suke me yake da suna na dabbobi ne ko na mutane dukkanin su suna yin maziyi ya ce fatagsil min zalika to shi wannan idan ya same ka ka wanke shi fatagsil min zalika farjaka ka wanke al'aurar taka idan wannan ya same ka wa unsayaika da kuma marenanka wa tawadda wudu'aka lis-salati kuma sai kai arwalla arwallaka ta sallah kenan a takaicen wa masu girma maziyi kamar yadda muka gani yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke walwale arwalla amma ba sa wajabta wanka hukuncin maziyi hukuncin hitsari in ya huto maka za ka wanke shi sannan inda ya sama daga tufafin naka shi ma za ka kama ka wanke kinan ba a ce sai ka hudu wandan gaba ɗaya ba don in ka ce haka za ka yi to akwai wahala sosai musamman wanda Allah ya jarabta da irin wannan to kinan sai ka diba inda ɗanyin yake nan za ka kamawa sai ka sa 'yan ruwa ka ɗan murza haka in ma wannan zai iya maka wahala sai ka samu ruwan ka yayyafa a daidai wurin an gane da kyau ko kuma yayyafawar da zaka yi zata amfane ka daga cikin amfanin da zata maka shine zaka kare ma kanka kaidi na shaytan na yawan wasuwasi na mazi ya hoto ma ko bai hito maka ba duk lokacin da ka ji danyi maimakon ka sa kanka mazi ne sai ka sa akan ka akan cewa menene ruwan da ka yayyafa ne an gane da kyau ko wannan shi duk wanda bai san wannan ba zai sha wahala sosai a game da wannan in sha wahala sosai ina yawan samun tambayi daga daga samari akan wannan ruwan ko wanda kwanaki shi da ya kira da ma shi cewa yi shi wata cuta ta same shi yanzu irin yan sabin yan samari ne sabin sabin balaga ke wata cuta ta same shi yanzu malam wasu ruwa ke fito mishi farare masu yaki su ba hutsari bane da ya sa wando sai sai ya ji danyi a cikin wandon shi yanzu ya zai yi game da sallah shi ba ma tambaye yake menene ba shi ya doka dai cuta ce yanzu shi game da sallah ya zai ya zai zanyi to kun gani yana buƙatar kenan a rika bayani akan wannan wannan shine kenan shi yasa yana da kyau ƴan samari in suka kai wani dan munzari da ƴan mata haka a rika dan yawan yi musu irin wannan bayanin su kun mata abin da ke jarabta su shine haila za mu gani babin ta anan gaba insha Allah Mali yace babun fi mubasharatil ha'idi wa mu'akanatiha babu mai bayani game da rungumar mai haila da kuma cin abinci tare da ita ma'ana har ya halatta mace da take haila ka rungume ta ko kuma ka ci abinci tare da ita حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا الألاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم dan uwan ma'aikinsa ya tambayi manzon Allah ma ya hillu li min imra'ati me yake halitta gare ni game da matata wa hiya ha'ibun in tana haila qala sai manzon Allah yace laka ma fawqa al-iza bayan abin da yake a tsakiyar zane to duk abin da yake sama naka ne an gane ko ma'ana abin da yake tsakiya shi dai ne aka hana maka amma abin da yake sama wannan duka ya halatta ka ji daɗi da shi wa zakara mu'akalatal ha'idi aidan sai kuma ya ambaci cin abinci tare da mai haila wa saqal hadith sai kwararo sauran hadisi ma'ana hadisi ne mai tsawo ya takaita sani ya gayi muhallu shahid to shine manzo Allah ya ce masa duk abin da yake bayan na cikin zane shine da yake da suna bai halatta ba sauran kuma ya halatta ka ji daɗi da shi. Mali ce haddasana Hisham ibn Abdul Maliki al-Yazani haddasana Baqiyyah ibn al-Walid an Sa'd al-Aghtas Aghtash wa huwa ibn Abdullah an Abdurrahman bin A'id al-Azdi قال هشام وهو ابن قرط أمير حفص هشام يتي الأزدي كنا شيني ابن قرط a wanda yake a lokacin shine shugaba na garin Hims an mu'az ibn jabal ya rawaito daga mu'az dan jabal kala ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah amma ya hillu lirrajuli game da abin da ya halatta ga mutum min imra'atihi ga matarsa wa hiya ha'idun in tana haila kana yace fa qala sai manzon Allah yace masa ma fawqal izari abin da yake duk abin da yake saman zane an gane shi ne ma fawqal izar abin da yake saman zane wata'affufu an zalika afdal amma ka kame daga wannan shi yahi ma'ana ka kame daga wannan wasannin lokacin take haila shi yahi in kana tsoron a wuce gona da iri domin bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane qala abu daud abu daud yace wa laysa huwa ya'ni al-hadith bil qawi ce wannan hadisin ba mai ƙarfi ba ne ma'ana wannan riwayar ba mai ƙarfi ba ce riwayar da ife ya ce amma dai wancan hadisin da shi da wannan duk ma'anansu guda idan dai idan mace tana haila saduwa kawai ta haramta a gare ka game da ita amma duk abin da ya shafi wani jin daɗi duk kuna iya yi daga cikin jin daɗi shine wasa da samanta ko kuma ita ta yi maka wasa da al'aurarka don saboda ka biya buƙatarka duka wannan ya halatta babun fil iksali babi game da kasala me ake ce ma kasala shine kaman a wajen saduwa da matarka ka kasa ci gaba ko kuma ka kasa yin inzali mani yake hutowa san wannan akwai tashin hankali sosai a cikin musamman ga mata Hausa ke cewa tashin hankali wai biri ya iya kunna ashana ai akwai tashi hankali ko biri ya iya kunna ashana akwai tashi hankali kenan gida zai kone kenan to wannan shine ake cewa tashi hankali in ka in ka ga tashi hankali to wannan yana daga cikin tashi hankali me yake da suna yana daga cikin ma abubuwan da suke iya jawo lalacewa aure ka ga mace ta ce ita dai ba ta son shi a ce lahiya ta ki gari to matsalar tana nan an gane ko tana nan ba ta haduwa ne a ba ta haduwa ne wai uwar sarki a bisa kan shaki maliki haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahb akhbarani amru ya'ni ibn al-harith an ibn shihab haddathani daga ibn shihab shihab ya bani labari ba'd man arda bihi ibn shihab yace haddathani ba'd man arda bihi wasu daga cikin wa'anda na yadda da su sun bani labari أن سهل بن سعد الساعدي أكنت وسهل بن سعد الساعدي أخبره يا باش لاباري أن أبي بن كعب أكنت وأبي بن كعب أخبره يا باش لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكنت ومنزع الله ياتي إنما جعل ذلك رخصة للناس منزع الله ياسن يونن سوئي متاني في أول الإسلام أفركم مسلنتي liƙillati thiyabi don saboda ƙarancin kaya sun ma'amara bil ghusli sannan sai umarni da ayi wanka wa naha an zalika yayi hani akan barin yin wanka qala abu daud abu daud yace ya'ni yana nuhin alma'u min alma'i hadisin da manzo Allah yake cewa ai ba a yin wanka da ruwa sai in mani ya hutu shi ma'anar alma'u min alma'i abinda malike nuhi shine farkon musulunci ba abin da yake ci da wanka sai in mani ya huto mana idan ka sadu da matar ka mani bai huto ba ba dole ba sai kayi wanka farkon musulunci haka ne to daga baya sai aka farlanta in dai har an samu taddawa da alƙalami turmi da taɓarya to dole sai an yi me dole sai an yi wanka an gane da kyau ko wannan shi ne kenan yanzu shine abinda wannan hadisi ke nufi kamar hadisin kamar yana bayanin a cewa wancan hadisin na cewa sai in ruwa sun hito ne a wajen jima'i ake yin wanka yana nuna an goge wannan hukunci yanzu da dai an yi jima'i mani ya huto ko bai huto ba dole sai an yi ne sai an yi wanka maliki haddathana muhammad ibn mihran al-bazzaz الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب Ubayy bin Ka'ab ya bani labari annal futiya allati kanu yuftuna fatawar da suka kasance suna badawa annal ma'a minal ma'i akan cewa sai mani ya huto ne sannan ake wanka yake wajabta kanat rukhsatan ta kasance a can da wata rahusa ce rakhasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya yi ta fi bad'il islam a farkon musulunci thumma amara bil ittisali ba'du sannan daga baya sai ya umurta da ayi sai ya umurta da ayi wanka حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزا الله ياتي إذا قعد بين شعبها الأربع إذن يزمنا هو يكونت أكن قبنت قداهد وألزق الختان بالختان كما ينكا تهدد ينكا فقد وجب الغسل توانكا يا وجبتا ma'ana wannan kinaya ce akan yanayin kwancin da mutum zai yi akan matarsa in suna mu'amala ta aure idan gaɓoɓi naka da nata suka haɗu yanka ta haɗu da yanka mai ake nihi namiji na yanka mace ita ma tana ne tana yanka akwai yankar mace akwai yankan namiji yanka ta namiji dole ce ta mace ita kun ba dole ba ce mahimmancin ta mace shine tana rage mata ƙarfin sha'awa to shi kuma ta namiji shi ma shi kuma ta namiji tana ƙara masa lahiya don lokacin da akwai tanan nan sama al'aurar shi to microbe da dauda tana iya dallahewa a ciki wanda yana iya ma hana ma mutum aihuwa ko kuma yana ma iya hana tsayuwan al'aurar mutum yadda ya kamata in babu yanka shi yasa hatta turawa suna yin yanka jayyid مالك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah ya ce alma'u minal ma'i sai ruwan mani sun fito sannan za a yi wanka da ruwa wa kana abu salama yaf'alu zalika abu salama ya kasance yana aikata haka ma'ana abu salama shi a ra'ayinsa wannan hadisin ba a goge sa ba har yanzu yana nan har ya mutu haka yake yi amma malamai sun fassara da cewa shi hadisin bai isko sa ba na cewa an goge ne an goge wannan hukuncin domin ma min ahadin illa wa tazhabu anhu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhubu anhu babu wani face sai ya mutu bai san wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah ba kenan hadisin bai isko sa bana cewa in mutun ya sadu ko da mani bai hutu ba sai an yi wanka to shi yasa shi yayin haka nan har ƙarshen rayuwarsa babul fil junubi ya'udu a takaice dai a ashe wanka da ake lura abubuwa guda biyu ne na farko in mani ya huto ya kasance ta hanyar jima'i ya huto ko ta hanyar maholki ko ta hanyar wasa da al'aura in dai mani ya huto dole sai an yi ne dole sai an yi wanka an gane da kyau ko na biyu kuma shine ya kasance an yi saduwar maniyin bai hito ba shi ma dai dole sai an yi dole sai an yi wanka babun fil junubi ya'udu babi mai bayani game da mai janaba ya'udu da zai komawa abinda ake nuni shine mutum ne ya sadu da iyalinsa bayan ya kare yanzu yana so ya dezem tour kun ba tare da yayi wani wanka ba shine abin da yake nufi na'am مالك حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم للي من ظن الله يأي توافي أو ترانا على نسائه أكم ما ينسى في غسل واحد دوانكا قدا abin da yake nuni shine a dare guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake waya ma iyalinsa gaba daya a lokacin kuma su goma sha ɗaya ne gaba ɗayan su yake waya musu da wanka guda. Ƙala Abu Dawud, wa haka za rawahu Hisham ibn Zaid an Anas wa Ma'mar an Qatada an Anas wa Salih ibn Abi al-Akhdar an az-Zuhri kulluhum an Anas dukkanin su sun rawaito daga Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nuna ya halatta ka koma ma matarka jiziyam tur ma'ana karo na biyu a wajen jima'i ba tare da kayi wani sabon wanka ba ko karo na nawa kake so duka ya halatta kai malik ya cewa babul wudu'i liman arada an ya'uda bil jima'i babu mai bayani game da yin arwalla ga wanda yake so ya koma yayi wani jima'i bayan yayi wani da iyalinsa an gane da kyau ko wannan karatun duk ba abin da yake nuna mana face ma farratna fil kitabi min shay Allah bai bar mana komai ba sai da ya muna ne sai da ya muna bayanin sa babu wani abu wanda Allah bai muna bayanin sa ba irin wannan ayar ce da aka karanta sai wani ya inkare ce malam ka ce komai Allah ya bayanin sa ce eh komai Allah ya bayanin sa ce to ni kuma ban taba jin wani hadisi ko ayar da tace ga yanda ake yin kosai ba ko masa an gane da ke ko a ce yalla wannan maiwa da hilla ce ne kusan su ne ke da su ke da alaka mai kyau da kosai da masa dai ya ce to ya aka yi ka bani aya ko hadisi da ta bayanin yadda ake kosai ko masa sai ce to ya Allah ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun in ku san yadda ake abuto ku tambayoyin da suka sani yanzu ka je ka tambayi mai ko sai ta gaya maka in ka tambayi ta gaya maka to kaman ka aiki da Qur'ani ne tun da shi yake ka je ka tambayi a gaya ba Malik ce haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad an Abdurrahman bin Abi Rafi' an ammatihi Salma an Abi Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tafa data yawmin Abi Rafi' yake cewa manzon Allah ya kewaya wata rana ala nisa'ihi akan matayen shi ma'ana ya kewaya ya kwanta da su ya tasilu inda hadihi ya yi wanka a wurin wannan wa inda hadihi a wannan kuma ya yi wanka a wurin wannan ma ya yi wanka kala ya ce kuntu lahu ya rasulallah na ce masa ya ma'aikin Allah ala ta ja'aluhu huslan wahidan shin ba za ka sanya ba ya kasance wanka guda shin ba ka bari sai ka kare gaba ɗaya sai ke wanka guda kala ya ce haza azka wa atyabu wa akhar wannan azka ya yi tsarkaka wa atyabu kuma ya yi kyawu wa athar dukkanin su dai tsarki ne ma'ana wannan ya yi daɗi ka yi jin nishaɗin komawa hala abu dawud wa hadisu anas asahu min hadha hadisin anas ya yi wannan inganci kenan magana mafi inganci abinda aka rawaito shine da wanka guda yake wa ya gaba ɗayan shi sai da ya ƙare sannan yayi wanka kenan sai ya kasance wannan hadisin shazi ne in ma ya kasance Hassan to sai ya ɗauki ma'ana waƙi'a guda biyu ne wataran ya yi wanka a ko'ina wataran kuma da wanka gudan ya yi gaba ɗaya dukkan su wannan hanyoyi da za a iya haɗa hadisan mali ce haddasana amru bin aunin haddasana hafsin subhanallah haddasana hafsu bin niyatin an asimin al-ahwal an abi المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من ظن الله ياتي إذا أتى أحدكم أهله إذن ديونك يزوم إيالنسا ثم بدا له أن يعاود sannan sai ya bayyana a gare sa ko kuma ya so ya koma ya je zemtur falyatawadda bainahuma wudu'an to yayi arwalla a tsakanin su a tsakanin wannan komawar da zai yi wannan shi ne kenan muhallu shahidin kenan wannan falyatawadda akin malamai suka ce amrun istihbab ne ba amrul wujub ba umarni ne na istihbab ma'ana mustahabbi ne idan za ka yi jejjem tur a wajen mu'amalar aure da iyalinka ka yi arwallah in ka yi arwallah sai ka koma kun ga ashe wannan sai ke ƙara tabbatar da mu'amala ta aure wai ashe ba wani ba wani mugu abu bane abinda za a ce ma kai arwalla kamin ai ai ka san ku menene alkhairi ne ko wannan shine kenan shi yasa da manzo Allah yace musu wa fi bud'i ahadikum sadaqa saduwa ma da ɗayan ku zai da iyalin sa shi ma sadaka ne sahabbai suka yi mamaki an gane ko wannan shine kenan malike cewa babul junubi ya akulu lokaci yayi minti nawa muka yi 53 masha Allah kenan nan zamu dakata ko mu mulike da wannan sai mu sai mu tsaida haddathana musaddadun wa qutaiba babul junubi ya'kul bayu bayani akan mai janaba har ya halatta bai yi wanka bai ci abinci haddathana musaddadun an tsallake yawa babul babul fil junubi yanamu babi mai bayani game da mai janaba ya halatta yayi kwana ba tare da yayi wanka ba ka sadu da iyalinka kamin kai kai wanka sai kai kwana ya halatta malik haddathana abdullahi bin maslama an malik an abdullahi bin dinar عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم Umar ɗan Khattab ya ambata ma manzon Allah annahu tusibuhul janaba akan cewa janaba tana samun sa min al-layli da dare fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace masa tawadda ka je kai arwalla waghsil dhakaraka ka wanke al'aurarka thumma nam sannan kai kwana wannan yake nuna da ya halatta mutum yayi kwana bayan saduwa da iyalinsa ba tare da yayi wanka ba an gane da kyau ko amma an hiso mutum ya yi tsarki me ma'anan tsarki ka wanke maniyin da yake ga jikinka an gane ko sai ya kasance ka kwanta a cikin tsarki amma tsarki wanda yake ba cikakke ba domin lokacin da kake da maniyi shaidannu suka iya su zo a wajen ka dan kana tare da abin da suke so wallahu ta'ala a'lam dan za mu dakata kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah